أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau lahadi 25 ga watan tara miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafanca yau kuma halkanmu ta farko halka ce ta zadu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci na yawwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci kan abinda za mu karatu a kai malam kuma ya ce za mu tashi shafi na arba'in da biyu ne malam ya ce musafahatur rajulil ajnabiyati wa aksuhu gaisawar ɗa namiji da matar da ba halaliyar shi ba da aka san haka ma'ana gaisawar mace da ɗa namiji wanda ba halaliyarta ba to akan shi ne za mu yi karatu yanzu malam ya ce an mugaffal bin yasari radiyallahu ta'ala anhu kala an karɓo daga mugaffal bin yasar dan Allah ya ƙara tabbatuwa a gare shi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce la'an yut'ana fi ra'asi ahadikum bi makidin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu rawahul baihaqi mugaffal yake cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, A soka wa ɗaya daga cikinku allura ta ƙarfe ta rodi, ba na ɗinke kai na ɗinke ba, allura ta rodi, an gani ko? Min hadidin, shi ne ce hadidin bakin ƙarfe. A ce to irin rodin nan sai a feke shi, a ƙara a feke, a feke, a gyaggyara shi, sai ya tsini kamar yadda allura take. to a soka wa ɗaya daga cikinku wannan alluran ta rodi a kansa shi ne mafi alheri a gare shi da ya taɓa matan da ba nashi ba. Malama Muhammad Sani bai gane wannan karatun ba. Ba muna gaisawa da matan wasu ba ko? Allah ya sa mu daina. Na faɗa wannan ne kada wani ya ce a da shi muke. Za ka ga musulmanmu abin da nake nufi kenan musulmanmu za ka ga suna gaisawa da mata wanda ba halaliyarsu ba to sai manzon Allah ya hana manzon Allah ya faɗa a kai ya ce ai daga gaisa hannunka ma ya taɓa matan da ba taka ba gwamma a samo wani allura na rodi a feke shi ya tsini a soka wa mutum a kan shaka ya fito nan ya fi mashi alheri da ya taɓa matan da ba tashi ba kama taɓa ta haka a gaisa ɗin haka zala shi ya fi masa alheri da wawal bayani akwai rikita rikita ba ai yanzu idan ka je kasuwa kaga irin abubuwan da ake yi Allah ya fi mana ka je ma'aikatan gwamnati kaga irin abubuwan da ake Allah ya to abin ya kai yanzu ba har a asibiti ina ina ina ina likita wannan tana nurse good morning good morning good morning good morning sai ga ana wani gaggaisawa good morning good morning yadda ka san maza ba good morning ana gaggaisawa yadda ka san ana gaisawa da maza haka haka mai da gaisawa da mata now we go to an ce wai wayewa ne inji Alhaji Hamza kaga akwai damuwa ko to malaman musulunci kuma sun zo sun yi maganganu da yawa akan hukuncin gaisawa da mace akwai wadda za a iya mai uzuri ya gaisa da mace suka ce a'a mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da yake bai taba gaisawa da mace ba har ya rasu to amma idan akwai wata lalura wanda idan wannan namijin bai gaisa da wannan matan ba zai iya samun matsala a wurin aikinsa to akan babu lalura sai ya gaisa kamar misali lokacin da Queen Amina kun kun kun kun me sun da me mutuwan nan Queen Elizabeth din da ta mutu da ta zo wasu kasashe na Afirka ai zaka ga hada ta bawa balewa ya gaisa da ita taba bale kuma musulmi ne an san shi kuma yana da kishin addinin shi amma ya gaisa da ita kuma har ya tsugunna mata haka kowa ya ga hoton ko ya ga hoton bana nan lokacin amma mun ga hoton tarihi ya nuna mana ya ya tsugunna ma yayi haka da kanshi ya mika mata hannu ta karba to irin wannan menene mahangan shari'a akai wannan mutumin idan ya ce Queen wannan matan ni ban ma rike sunanta ba Queen Elizabeth din nan idan ta zo ta miko mai hannu sai ya ce ah assalamu alaikum muslim muslim muslim ya gama kanshi wahala domin turawa ne sai sun yaƙe shi al'ummarsa kuma za su sha wahala to gudun kada al'ummarsa su sha wahala kan gaisawan to akan lalura sai ya gaisa da ita an gane irin wannan kamar wayanda suke ma'aikata manya-manyan ma'aikata misali kawai sai a ce wata sanata ta zo tana zuwa ko sai ta miko maka hannu sai ka cewa amma muslim tana komawa abuja za ta ce a cire ka ko ba haka zai faru ba dan Allah ba zai faru ba haka to sai shari'a take kallon ka ta ce to akan babin lalura ba wai an halatta ba akan babin lalura kada wurin da mutum yake dan cin abinci saboda kin gaisawa da wannan matan ta bi shi da sharri to babu laifi zai iya gaisawa amma in imanin shi ya fi karfi da zai yadda iya rasa aikinsa saboda gaisawan shi ke nan shari'a duk ta ba shi wannan damu an gane wannan amma ni da kai da muke taskiya ko muke sai da provision a kasuwa ko muke auna citta da wayannan 'ya'yan 'yan gaban kulyan aka kai mene ma su nasu aha aleshi da muke aiki tare da su kawai suna zuwa rika in rika mimmika musu hannu hello jona me ma sunanta jennifer ka gani na mun jennifer ana gaggaisawa jennifer ingozi wane ne joy shari'a ce kai sas wannan ba abin da za ta iya maka ko ka gaisa da ita ko ba gaisa da ita ba abin da za ta iya maka to tun ba halaliyar ka bane shari'a ya ce ba a yadda ka gaisa da ita ba manzon Allah ya ƙara faɗa ya ce da ka gaisa da matan da ba naka ba gwamma a samo allura ta baƙin rodi mai tsini a soko shi ta kanka ya billo ta nan wurin ya fi maka aljihu eh yasa na ƙara maimaitawa saboda in an je filin kwallo kada wani ya ce a ai player ta ce koya ma suke cewa apprentice ne me ma su ma har ma yan kwallo me suke cewa apprentice ne ko ko ko mini a'a yaran da mutum yake koya ma kwallo players a players ba tim bane kuma oh su to to to to to zai yi a cikin players din akwai mace sai coach din ya rika mika musu hannu morning morning morning ana ga gaba aka cha da ka yi haka gwamma so ka maka wannan alluran ta bakin karbi ni na faɗa wannan dan naga yan coach din ne suna ta kallo ba ruwa ne manzon Allah ya faɗa ai sai an maimaita ma wannan hadisi saboda mutane su za mu maimaita manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam la an yuti ana fi ra'asi ahadikum bi makidin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu daya daga cikin ku a soka mai aha a soka mai allura ta bakin rodi a kai shi ya billo ta nan shi ne mafi alheri a gare shi da ya gaisa da matan da ba nashi ba rawahu albai haƙi bai haƙi ne ya ruwaito wato kurakuran fana da yawa zuwa mu makaranta shine zai rika tsallakar da mu wasu abubuwan amma yanzu wasu a wurin su normal ne ma arewa haka ne a wurin wasu na ta'ibanci a wurin ka ba haka ne yau wato mu je gaba babi na gaba tarbiyatul auladi tarbiya ga yaran da muke haifa yaya abin yake ne ana amru bin shu'aibin an abihi an jaddihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama murru auladakum bis salati wa hum abna'i sab'in sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashara sinina wa farraqu bainahum fil madaji rawahu abu dauda malam yace wannan babun ko wannan hadisin shi kuma zai mana karatu ne akan tarbiyyan yaran mu an karbo hadisin daga bawan Allah da ake ce masa da suna Amr bin Shu'aib shi kuma ya samu a wurin baban shi ne shi ma baban ya samu a wurin baban shi ne kaga me kenan wannan hadisi yake nuna mana matun farko mahimmancin idan babanka malami ne kakka bare wannan gidan ya mutu yi karatu wurin babanka shi ma ya yi karatu wurin baban shi ne kaga kakanka malami babanka malami kai kuma ɗalibi baka zama jahili ba shi ne abin da ya faru a nan wurin shi a wurin baban shi malami ne a wurin baban shi ya karatu shi ma baban nashi kakan kakan a wurin malami ne an gani ka karabin hadisin ka gani yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce murru auladakum bis salati wa hum abna'i sab'in mana wa hum abna'i sab'i sinina ku umarci yaranku ku hori yaranku da su rika yin sallah tun kafin kai wasu shekara bakwai zaka zo masallaci to yaron nan naka ɗan shekara hudu shekara biyar kamo hannunsa ka rika kawo shi masallaci haka haka haka haka shekara bakwai shekara takwas haka da ake mai haka wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashri sinina a hukunta wayannan yaran idan su kai shekara goma ba su fara ba su ba ba sa yin sallah ba wai sai a ce a za a bar yaro har sai ya balaga sannan za a fara sa shi yana yin sallah ba aka sha ai a lokacin zai riga ganin ta ma wani a matsayin ma wahala ne tunda yanzu ya riga ya girma bai saba ba kawai sai ya zama irin kamar yaran larabawa da su suke ganin cewa ta in ka kusa mutuwa ne sai ka koma karka yin addini so da kafa kaga mu ba za mu yadda ba ya saba wa karantarwar musulunci tun yaro kaga alhamdulillah kasar hausa wani yaron ma tun yana fara rarrafe ko yana fara tsayawa za ga in baban shi na sallah shi ma zai zo a tsaya yi da shi in maman shi na yi za a zo a tsaya da shi haka haka za a yi ta bubbugawa har a fara kafa ya yi kwari a ya fara fitowa in baban zai je juma'a ya je da shi in zai je masallacin a san ya je da shi in a makarantu ne a islamiyu ana sa yara tun suna kanana za a sa a yi sau sau ko ba haka ake yi ba nan garin a yi sau sau har da yara kanana su ma duk sallah din to shine manzon Allah yake gaya maka a hukunta yaro in ya ƙi yin sallah bayan ya kai shekara goma a hukunta shi amma yana shekara bakwai din nan to ko da bai sallan ba ba za a ce a duke shi ba a'a za ka ba shi tsoro ina sallah ba ka yi sallah ba ba za a ƙara so maka alewa ba ka san ka hukunta shi kenan a wannan lokacin alewa ta zai yi sallah kai to wasu a nan garin ma da wayanmu mun sani da kuɗi ya ka rika jansu suna zuwa wasu masallatan sallah ko ba haka bane wasu aka yi alkawarin za a biya musu bashi su rika yin sallah a wani masallacin duk ba a yi ba ne wasu mata ne aka ce to kaga mun samu wani ma wannan ne ba mu sani ba kawai sai a ce za a baka mata ka rika yin sallah a wani masallaci sai mutum ya rika yi to sallar shi ba lada kenan sai lada ko tunda ba a yi don Allah ba an yi ne don mace faman kana hijratuhu lid dunya أو امرأة الله يأتي رواه أها بمغما با وفرقوا بينهم في المضاجي aka ce a rarraba su a wurin kwanciya da zaran sun kai shekara goma ma'ana idan yara na maza da mata ne ina barin su suna kwana a falo an gani ko ina barin su suna kwana a falo da namijin da macen misali nake yi da namijin da macen ko ko namiji guda ɗaya mata guda biyu ko mata guda biyu namiji guda ɗaya makamancin dai haka duka kana barin suna kwana a falo to sun kai shekara goma haka ce karaba su karaba su su yaran mata sai a shigar da su waɗaka da kai da yaran mazan sai ku kwana a falo ko wani abu dai makamancin ya danganci abin da uba ya tsara idan kuma mawadata ne kamar sa alaji kenan ko to ɗakin yara dama daban ne na maza daban na mata daban yara mata in sun kai su biyar to su a buɗe musu ɗakin su zai su kwanta maza in sun kai su biyar a buɗe musu ɗakin su ma su je su kwanta ɗakin maza daban ɗakin mata da kowa ya san haka dama masu kuɗi suke yi eh kamar mutumin da yake da floti biyu kenan a jere wuri ɗaya aiki su ne suke yin haka kowane yaro kafin wasu ma kafin a haifi yaron har da an gina ɗakin har ga an sa kayan alatu da kayan kalle kallo su wane ne duka an sa ana jiran haihuwan yaron ne idan aka haifa yaron to shikenan za a in za a rene shi sai a ɗauko shi in an gama bashi mama sai a mai da shi wannan ɗakin ne da kake gani nan zai ta zama da shi da mala'iku da aljanu har ya girma ɗakin shi kenan haka suke yi duka masu kai yanzu ba na rika da masu kai za ka san irin wayan abubuwa kafin zuwan shi ma an riga an yi planning za mu haifa yara kamar guda uku haka sai karnuka guda biyu motoci kamar guda bakwai ko ba ka suke yi ba rayuwarsu to wayannan ɗakunan an riga an yi su kafin wasu kafin zuwan yaran sai a rika sa baki ko a ɗauka a ba mai wanke-wanken gida ta fara amfani da shi kafin yaron ya yi wayo da yaron ya yi wayo shi ganin sai a dakatar da ita sai a gyara ɗakin ƙara fenti a sa wannan a sa wannan ɗakin ya zama nashi to muna magana akan average mutane ne talakawa mafi yawancin average mutane ciki da falo ne ko ba haka ba mafi yawanci to amma idan mutum yana da ciki da falo two bedroom flat aka ga dama duk wannan ma bai taso ba ko duk wannan bai taso ba da kai da matanka kuna wancan ɗakin yara mata suna wani ɗakin tunda shi namiji ne ya kwana a falo ko shikenan an raba almuhim dai sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaranka idan sun kai shekara goma to a raba su namiji wurin baccin shi daban na mace wurin kai yanzu ma ba abin ya fara lalacewa yaro da bai kai shekara goma ba yanzu ya san waye mace ko ba haka bane yara nawa ne aka kama mata sun shiga bayi suna wanka sun je suna leke kwanan garin ba taɓa kamawa ba ba taɓa kamawa ba da sauki to Allah ya sani za a ga wasu yaran in mata sun shiga bayi sun je suna wanka sai su je suna leƙawa to me kenan ki leƙawa mene kumfa a arewa kumfa yake leƙawa ko ko mene arewa baka wada ba ana jiran ka yana koyan yadda ake wankan
to ba sai ya jira ba in maman shi taro tana mai wanka ya rika cewa dama ma haka ake shuɗa nan ba shi ke ko ya ce mama a nuna min yadda ake yin wanka sai a mai shi kenan ba to akwai dai damuwa saboda haka kaga idan zamanin manzon Allah za a ce tun shekara goma a raba su to mu yanzu kamata ya tun shekara bakwai ma mu raba su domin kai kana ma yaran yanzu kallon kaman wawaye ne su kuma suna kallon ka kaman gara-gara ne kai dole ne sai an ƙara cikin meja a kai maza wurinsu daban mata wurinsu daban Allah ya fi mana hadisi na gaba hadisin ibn abbasin kala kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat man kanat lahu unsa falam me wannan فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة مالن يتشي duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya mace falam yu'idha bai birne ta ba ba an ce wa idal mau'udatu ba su ilat bi ayi dhanbin kullat to shine wannan walam ya idha bai birna wannan matan wannan yarinyar da ranta ba saboda yana tsoron abun kunya kada yarinyar nan ta je ta dauko mai cikin banza ko wani abu makamantan kasan ina daga cikin abin da suke gudu su larabawa cewa ai mata dauko ma mutane magana suke gwamma su kashe ta mata ba abin da za su iya taimaka maka da shi barawo na shigowa gidanka sai su ta yi ihu wayo Allah wayo zai kashe min miji wayo ya kashe min miji shikenan ko sanda ba za ta iya kwada ma wannan barawa ko ko suna yin sai dai ta ihun nan sai larabawa suka ce haihuwanta bai da amfani idan an haifa gwamma a kashe to shine nan wurin musulunci sai ya hana to a nan wurin sai manzon Allah yake cewa duk wanda ya zamanto yana da iya mace bai kashe ta ba shine falam ya idha bai birne ta ba walam yuhinha bai wulakantar da ita ba ka san wasu kuma a larabawan ba sa kashewa sai dai a rike ta rikon wulakanci rikon sakainan kashi da ita da ba ta duk ɗaya ne da ita da bola duk ɗaya ne da ita da haka ba ta ba mun karanta ba ta a karatun wannan ba wanda wasu ke ganin da mace da maciji duk ɗaya ne ko ba ka kuma karanta a baya ba wasu suka ce ma da a baka mace wamma a baka dinari kawai ba ta da wani amfani to sai musulunci ce to shi wancan da bai kashe ta ba to kar ya wul- kar ya rike ta a wulakance duk wanda ya haka ma'ana bai kashe ta ba bai rike ta a wulakance ba walam yi usir waladahu alaiha bai fifita diya maza akan diya mata ba an gane wannan ko yaransa maza bai fifita su akan yara mata ba a don wannan mace ne bai bai fara wulakanta ta ka san wasu wasu mazajen Allah ya fi mana dai idan aka yafa musu diya mace sai su riga cewa "Ah, ba za ta rike mana gida ba wani gida za su je ta biki ko ba ka suke cewa ba da namiji ko za a ce duk wuya duk tsanani yana da ko duk wuya duk tsanani yana da to sai su rika wulakanta yara mata din sai musulunci ya ce a duk wanda bai wulakanta wannan yarinyar nasa mace ba akan yaransa maza ba adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna sakon hadisin idan Allah ya baka yarinya mace baka kashe wannan yarinyan ba baka wulakantar da ita ba baka fifita yaranka maza a kanta ba Allah zai shigar da kai gidan aljanna wani malami yake cewa duk wanda aka haifa masa diya mace to Allah yana nufin gidansa da ya rayu ne Allah yana nufin gidan shi ya rayu ne maza nawa ne aka haifa wanne yanzu ba ruwansu da gidan iyayen nasu kaga ya je gidan iyayen nashi to an yi mutuwa ne in ba mutuwa ba na ko ya ji yunwa amma yara mata suna can gidan iya gidan mazajen nasu hankalin suna nan kan iyayen nan ban sani wani ku taba lura da haka suna nan baba inna mama ko za ga sunayen yana nan frequently mama inna baba momi za ga tana yawan kiran sunan da zaran kuma ta dan gangan da wani abu sai ta je- sai ta je gidan mama na zo gaishe ki ga wannan ba sani ba in kun taba lura da wannan Bari akwai ma wata wanda an raba gidan gado da aka a nan da ƙarfi na mama maman ta ɗauki da wanzu ne amma suna da ya'ya maza amma duk ɗaya aikin gidan mai gini ya yi mai gini an sa ku shiga ku gini ko to haka ne abun ai shi namiji yanzu da ka taba shi sai ya ce wallahi nauyin iyali ya fara mun yawa yanzu wallahi kuma yaran guda biyu ne wai nauyin iyali ya- ya fara mai yawa yara biyu ne kalla ka ga mutumin da bini bini za ka ga ya waiwayo gidansa kan matsalan cefanen iyayensa ba ana cewa iyayenka ba su da kuɗin da za su ciyar da gidansu ba ne kai ala babin neman albarka yadda kake aje buhun shinkafa buhun masara a gidanka buhun wake buhun kudi to su ma iyayen ne sai a rika musu haka lokaci zuwa lokaci sai ka dan so buhun masara sai ka aika bayan kwana biyu a dan so buhun shinkafa a aika Ta- na sa ka kasan wasu iyayen kuma akwai rigima na sa ka ne na ce maka ina da bukata sai ka ce a ina neman albarka ne babu abun addu'a da ya motsa sai ka ce a ba biyan ka muke yi ba addu'a muke nema ka mana Allah ya ƙara wa rayuwar mu albarka mu ci gaba da taimakon sauran yan uwa ko da kai baka da bukata ai shi ya san abin da yake to amma mutanen mu da yawa wani ba ruwan shi baban shi ya ci maman shi ta ci ko basu ci ba ba ruwan shi mun sha faɗa a wurin wazi ma mun wurin tafsiri ma mun faɗa zaka je ka tarar da wani iyayensa tuwo miyan kuka suke ci wallahi kaga ayo yana dariya ko tuwo miyan kuka amma shi gidan shi karya na kaga an ci tuwo miyan kuka me muke kokarin faɗa a nan wurin yanda Allah subhanahu wata'ala ya buɗa maka kar ka manta da iyayenka shine ma ribanka ka ji yadda iyayen nan naka daɗi domin mene kai ma za ka zo ka zama uba yadda kai ma iyayen nan naka kai ma ka yaranka za su maka baka lura da su ba kai ma naka ba za su lura da kai ba shine ka'idan ai ba hadisin Hausawa ba kama tudinu kaga wannan yana daga cikin hadisin da ya shahara a bakin mutane amma ba manzon Allah ya faɗa ba ya shahara ana cewa hadisi ne amma ba manzon Allah ya faɗa abinda ka shuka shi za a maka abinda kai shi za a maka kai ma ko da to bai inganta a nasi ba to amma a zamantakewa fa an ga wannan abu a zamantakewa saboda ka abinda ka samo ka ganganta iyayenka su ma ko da ba kullum kullum ba to lokaci zuwa lokaci dai a dan kai musu su ma su yi addu'a a inni ne kai ɗauke nauyin su ma zan yi duk kuɗinka da ka samo baba ka rike kayanka shefanen gidanka yana wuyan mu mu uku ne ai ko da ni da sufi da malam shikenan kowa ya kawo naira dubu uku uku shikenan shefane kwana uku an gama bayan kwana uku kowa ya ƙara kawowa na gidanmu ba haka muke yi ba ba duk kwana biyu ake yi ba ko kwana nawa kullum sai ya ce ba ne ta gani to mu sai mu ce to tunda baban nan ya haife mu uku to shikenan mu haɗa mu sai na sati ɗaya ni na kawo dubu biyu misali misali a kadar cewa ba mu da ƙarfi misali muke yanzu ni na kawo dubu biyu wannan ya kawo dubu biyu wannan ya kawo dubu biyu an sai wannan kwanan shinkafa ko kwanan masara na dubu shida ai dai zai wuce sati ɗaya ko bayan kwana biyu mu ƙara cewa to kawo dubu biyu kawo dubu biyu wannan a so shinkafa a aji abinda baba yake kashewa da yanzu ya rabu yanzu zai ba dai baba ya sai masara ba ba dai ya sai shinkafa ba sai dai a sai magi manja itace da ɗan nama to shine abin da muke magana mu da muke tasowa mu iya kokarin mu mu gyara wa'annan kurakuran Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Malam yake cewa hadisi na gaba na ƙarshe a karatunmu na yau, an ayub bin Musa an abihi an jaddihi ka gani shi ma irin wancan. Ƙala ma na hala walidun waladan min nahalin ko ko min nuhulin ne afdalu min adabin hasani. Malam ya ce ma na hala walidun an ayub an to wannan shine ɗalibin. an ayub bin Musa, an karɓo daga ayub bin Musa, shi ma ya samu karatun daga wurin baban shi, baban shi ya samu daga wurin kakan shi. Ba wanda man gama karatu ya bayyana yanzu kenan? Shi ma kakan ya samu daga wurin manzan Allah ne, ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma na hala walidun waladan. Ai, uba bai taɓa ba yaransa wani kyauta ba, kamar kyautan da ya kai ya ba wa yaransa kyakkyawan tarbiyya kamar ka ce babu wani abu wanda uba zai iya wa yaransa na a zo a gani kamar tarbiyya ‘yan kuɗi ne kuɗin nan da ka bashi zai ƙare amma da wuya a ce tarbiyyan ya ƙare ko da wuya a ce tarbiyyan ya ƙare to shine mazala yake nuna maka babu wani abu wanda za ka iya wa yaranka wanda zai amfane shi duniyarsa da lahira kamar kyakkyawan tarbiyya duk kuɗin da kake tunanin babanka ya tara in ya mutu in ba ka da kyakkyawan tarbiyya nan da yan kwanaki ne za su kare in ba ku san wannan ba ku sani to amma idan baban ya tsaya lokacin da yake raye ya tarbiyyantar da shi ilimin addini ilimin boko ilimin sana'a duka an ɗaura wannan yaron a kai ko baban ya rasu ba zai wahala ba ko zai wahala ba zai wahala Allah ya fi hadisi na gaba to shi ke Allahumma amfana bihi darasi na gaba arma fiqhu iziya an su siya din koko na muje mutum uku ke da shi fa ah Alhaji Hamza ba? Ba kawo ba? Gobe zai kawo? To mu ji. Arewa ba? A? To. Shugaban marayu ba? Ina littafin? Ai ma na manta mun ce ranar da bai zo da littafi ba za a yi karatu. A tsaye shi ta muke ba. za mu ci gaba littafi na iziya malam ya ce bismillahir rahmanir rahim albabul awwal babi na farko fi tsaharati akan tsarki ne babi na farko akan menene akan tsarki qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an dahura mun saukar da ruwa daga sama ruwa mai tsarki mai tsarkakewa malam yace ka san menene ruwa mai tsarki mai tsarkakewa yace alma'ul tahir alma'u tahur ma kana tahiran fi nafsi ruwa mai tsarki shine wanda a karan kansa tsarkakakke ne mutahiran ligairihi wanda kuma zai iya tsarkake wani kama ilbahari kamar ruwan kogi wal bi'iri da ruwan rijiya wal madari da ruwan sama su ma da sharadi idan lam yatagayyar shay idan lam yatagayyar shay'un min awsafihi salasati idan ɗaya daga cikin siffofinsa kwara uku ba su jirkita ba menene wayannan siffofin nasa guda uku malam yace wahiyal launu shine launin ruwan kaga ruwa yana da nasa kalan to a ce kalar ruwan bai canza ba idan kalar ruwa bai canza ba to shikenan za a yi amfani da shi duk da aboko ana cewa colorless odorless ko ba ka zai jawa ba to mu kuma a nan mun ce ruwa yana da kala wani iri ne kalan shi kalan da Allah ya yi shi ko shi da ba za ka ce mai fari ba ko ba za ka ce mai ja ba a yaya yake suka ce daidai yadda Allah ya yi shi kuma da wani abu ya shiga za ga kalan ya canza ko amma a Hausa an fi jirkita ruwa an fi dingina ruwa zuwa ga fari shine mafi kusa da kalan shi sai shi fari ne ruwan fari pat malam a ka gani muje wa ta'amu haka nan dandanan sa ruwa yana da nasa dandanan yaya dandanan yake sai ka ce yanda Allah ya yi shi ana zuba siga da kaya ka zaka ce a wannan ba shi ko ba haka ba to aka ce ɗanɗanar ruwan bai canza ba ka ji ruwan yana ɗanɗana kamar na citta citta haka ce yaya a ta ai sufi ne ya awo a cikin shi ya ta wannan ruwa ba zai sallah ba warri haka nan kamshin ruwan ruwa yana da kamshi ya ce yaya kamshi shi suka ce yadda Allah ya yi shi wani abu bai kirkita da shi ba to idan wayannan kalo wannan siffofin nasa guda uku suna nan daidai daidai to sai a ce wannan ruwan ya inganta za a iya yin alola da shi bima yan faku anhu galiban da abin da ka iya rabuwa da ruwan a galibi menene zai iya rabuwa da ruwa a galibi kallabani kamar nono nono da ruwa suna da alaka kawai sai ka zo ka ga randanka misali duk da yanzu duk da yanzu an daina amfani da randa randanka kawai sai ka zo ka ga nono a cikin shi kai dai ka san wannan ruwan wannan nonon ba mahallin shi bane nan to wannan ruwa ba za a yi amfani da shi ba wal asal haka nan zuma kawai zuba zuma ta zube a cikin ruwan to kaga wannan ba za a yi mene ba ba za a yi ibada da wannan ba mu je wal bauli haka nan fitsari shi ma wannan ba za a yi ba zaka ta mamaki yaya za a irin wannan abin ya faru a ce ruwan da za a ibada har bawali ya zuba a ciki duk yana iya faruwa musamman wayanda suke da iyali ƙananan yara yaran yaran yayi fitsari a fo fo ne ko yayi fitsari a fo maman ta dauko za ta je ta zubda gandan ba a rufe ba sai ta yi tuntube ba zai yi tangal tangal tangal haka ba to wannan tangal tangal din kawai sai fitsarin sai ya zuzzuba a cikin randan naka kaji ya ce zaki ko to yaya za a yi ibadan da shi kai kana falo ka hango wannan za ka sha? to kuma na yaron ka ne ai eh har ma mutum zai sha? to ka gani to wannan ya nuna maka abin zai iya faruwa kan ga an kawo abin zai iya faruwa wala ajirati koko bayan gida yaron ya yi bayan gida a sai hakan shi ma ya faru tangal tangal kawai sai ya zuba a cikin randan naka kaga wani wanda ga ranar ma ya dina shan ruwan randan sai ya fasa ko fa in ta gayyara shay'un min awsafi thalathati idan ɗaya daga cikin sifofin nan nasa guda uku suka canza bima zikira na daga abin da muka ambata a baya wa nawiyi da makamancinsa fala yasihu alwudu'u minhu baya halatta ay alula da wannan ruwan walal guslu haka nan wanka walal istinja ko ko tsarki Allahumma amfana bihi amin komi da yawa ne dan naka to mu tsaya nan Allahumma amfana darasi na gaba arma shikenan an gama an an ƙi da murshid an ce a karɓo na biyun ne ba a samu an je ba to sai mu yi wancan littafin na ƙa'idojin fikiyo na an haddato to shi ke nan har mu nan za mu tsaya ba su haddato ba za mu canza littafin kamar ya ɗan yi ka girma a nan makarantar eh shi ne muke magana a yi an haddato? kai kaɗai kenan ka haddato karanto mu a a ai ku an faɗa an maimaita da yawa ma ko an ce a haddato shi to haka nan za mu haƙura da littafi za mu je darasi to an sai addu'a yanzu a tambayoyi kafin addu'a na manta ne arewa in akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura wa alaikum salam yaron kamar inda ka faɗa na matan da ba naka ba idan harka ne na business na shi na ka ne
to sai a ce ba za a yi harka ba sai an gaisa a ba zai samu ba shan hannu ba magana a magana ai shari'a ba ta hana ka magana da mace ba yanzu hadisin yau yayi magana kan magana taɓa ta aka ce shine hadisin musulunci bai yadda ka taɓa matan da ba naka ba. sai dai in ala babu lalurati shine muka yi magana babu lalurati kaza kamar likita haka ga ba zai yi likita zai yi ma mace operation ba a ce talla ba matar shi bane ba zai taɓa ta ba sai ya sa baki wukan na bakin shi nan ai ba zai yi ba hankali ma ba zai dauka ba to banda irin wayannan lalurorin su ne muke an gani
to kamar mai daukan hoto ba
sun wala duniya a
irin gyara ke in ba ta iya style ba
ta ga ga wannan ba lalura ba ne idan ba ta ɗauki hoto ba za ta mutu kai magana mana za ta mutu al'ada so a yi mata yadda za su gani ai ba nan muke magana ba yanzu ai nan ne ake tambayan ka za ta mutu a'a to to ba lalura ba ne ka gani sai sa muka yi magana za a ga sai su sai su matan ka haka sai ta yi haka sai a ce a kin yayi yawa sai ta haka sai a sai a kara zuwa mata a haka yakar makalla misali muhammadu sani zai ba da kamar dubu uku ya ce a je a mai hotuna masu kyau misali ne oh ha to na gani Ai, to nan- nan jalin ke biyewa a lalle kam dole mata su rika zuwa wurin ka ai kamar ka zama shugaban kasa to mu je Allah ya yarda
zai ba ni ke wajen su fato idan su suna da wannan eh sun baka hannu kana gudun kada wani matsala ya faru tsakanin kai da ƴan kasan shikenan sai ka gaisa an gani ko kana tsoron haka yayi almajirinku
mata operation Allah Allah ya ƙara lafiya insha Allah za ta akarin kula yana da tambaya guda biyu akan wannan gaisuwa sai da akarin kula musulmi yake da fasu irin an sha ko an sha ko ne fasu wa ce ana buga regular ce akarin kula kare ya ce ana wasa da dariya haka ne ko kuma in ce za ta baka hannu ku gaisa
kai kuma ba ka so ta To.
canza shago.
yawwa Yanzu- wata akan rashin gaisa wannan ma ta ta yi ta tsallake irin ai ta zo siya abu ka wulakanta ta ta taho daga nesa kwasto ba ta
a ana yi
yanzu ta bi kuma ka nuta ya ta kallon ka ita in ka batar ai ta ga kai challenge din ta kare to yanzu kana son faɗa abin da zaka ji daɗi ne a'a to me kake so mu sassauci Ah, annabi ya faɗa mu ba mu ko ni na faɗa littafin rubutu na ne ni karantawa na yi to zaka in dai ba kana son faɗa abin da kai zaka ji daɗi ba to mu tsaya kan abin da annabi ya ce za ka iya rubutawa a kofar shagonka ba gaisawa da mata in ta wuce Allah zai kawo maka wani na biyu
nan zai bai samu ko da ba da wata manufa ba ne ko kwata-kwata ba a kan duk dai abu ɗaya kake ƙara maimaitawa annabi ya hana
shi da ma kana son ka gaisa da mace ka yi aure kana shigowa gida ka ce salamu alaikum dali duka har ma ƙwarar kuwa ka shigo inda kai inda kai ka rantse dole sai ka gaisa da mata to ga matan kana in sai rantse dai ba sai a'a sai ka gaisa da sai ka gaisa da matanka kannuwanka ma za ka iya gaisawa da ita yayarka ma za ka iya gaisawa da ita to amma wayancan dai shari'a ya ce maka a alhaji bismillah alhaji Jama'a kan maganar iyaye na'am alhaji ake zuwa kyautata musu a kyautata musu.
haka ne alhaji Da wanda ba su halaye.
sai a kyau kana son ka kyautata ma iyayen ga su ba su a raye sai a kyautata wa abokanan iyayen yanzu ni ai na san abokanan baba Yayan da suka bari maza.
yayan da baba ya bari to ai kanne na kenan ai Eh, shi ne.
a wannan ai su dama kyautata ma wannan ai dole ne a shari'a yanzu iyaye ne da ba sa nan su yaya za a yi a kyautata musu ya ce ka kyautata wa abokanan iyayen amma kanne na da yayi na ina da wadata ai kyautata mu wannan ai Allah ne ma ya faɗa wa ati zal qurba haqqan haka Allah ya faɗa wannan ko ko ba ka Allah ya faɗa ba wa ati zal qurba haqqan wannan yayi na kanne na ina da wadata haƙƙi ne in ji Allah na kyautata musu to yanzu babana ina son in kyautata mai gashi ya rasu sai musulunci ya ce ka kyautata wa abokanai shi ni yanzu na san abokanan babana to kyautata musun da zan yi yanzu bayan rasuwan babana daidai yake da na kyautata ma mahaifin nawa haka shari'a ta ce sai a kyautata in ka sadar da zumuncin wayannan ka je ka gaishe da su to lalle ka sadar da zumuncin mahaifinka ne kuma Allah zai baka lada shine alai na'am to ai dama wasu ma iyayenka ne ai yanzu wan babana ba babana bane ai babana ne ai kyautata mai ai ya zama wajibi ai wannan duka cikin zal qurba ne ai wannan ko in an ce makusanta tafiya ne fa kaga makusantanka baba mama kannai yayye yayyen baba kannan baba haka abin yake ba makusanta in an tafi haka sai a dawo kuma sirikan matanka da ba su haifa ba za ka samu ko ba haka bane su ma sun zama kusanta yanzu ta ɓarayin sai a ce ta ɓarayin ɓarayin mata ko amma bayan fa an gama da gida ba kamar yadda wasan mu suke yi ba yan uwan shi na jini ko oho amma yan uwan matan kai ka ɗauka ma ci dangin can ne Allah malam ko umara zai biya to ba dai a cikin dangin shi ba sai dai a dangin matan ce a ina kawun nan naki la me sunan shi ma dan bala ce ai yana nan yana abin nan ce kai zan je umara ki ce mai ya kawo passport za mu tafi bayan ga yan uwan shi suna da bukatan su ma su je umaran nan duka akwai irin wayannan matsalolin akwai wani kamun ma yara kada- dangin matar shi uku yanzu haka su suna kaso da suna kara amma dangin shi ko da kun ji ko dan uwa yana faɗa cewa akwai wani dan uwansu ƴan uwan matan nashi su uku ya ɗauka nauyin su karatu kasan waje amma ƴan uwan shi na jini ko oho ga suna a gida Najeriya so wayannan kurakuran su ne mu da muke zuwa nan makaranta muke son mu yaka mu komar da abubuwa tsari yanda shari'a ta ɗaura shi Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa